الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkan mu da sake haɗuwa a darasi da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at al-mutawatira wa shadda bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 91 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu a cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne a cikin suratul anbiya kuma aya ta hudu nan ne taujihi yake amma dole in ana son a fahimci abin sai an koma aya ta farko a ɗauko sannan a gane yadda bayanin yake to bismillahir rahmanir rahim Allah ce iqtaraba lin nasi hisabuhum hisabin mutane yayi musu kusa tunda ko kiyama ba ta tsayu ba dai in lokacin mutuwa kai kare ka ta kare ko ba haka ba mutuwa dai zaka yi to da yace lin nasi bai ce walil jinni ba bai ce su ma aljannu lokacinsu yayo musu kusa ba alhali kuma cewa za a yi wa mutane hisabi za a yi wa aljannu hisabi sanafrugu lakum ayyuhas saqalan sannan ce hisabuhum bai ce wa hisabuhunna ba ya kawo damiri na mata domin an rinjaye da damiri na maza akan na mata li taghlibi janibi dhukur ala janibi inas wa hum fi ghaflatin su suna cikin gafala rabkana dama da kaji an ce fi to ba wurin alheri na ba amma an ce ala sai zama to wurin alheri kamar da malaman balaga suka yi bayani ula'ika ala hudan min rabbihim in ba ya zama to wurin da an ce an shiga bane wuri ne na gari to mu'ridun suna masu kau da kai kadiba cikin tafsiri na imam al-qurtubi daidai wannan aya ya ka bayani mai kyau kwarai da gaske Allah ce ma ya atihim min zikirin wani ambato bai taɓa zo musu ba min rabbihim daga ubangijinsu muhdathin wanda yake sabo in an ce sabo ba wai ana nufin magana Allah kirkira ta ne an kai ba muhdathin ma'ana wanda an kai sabon sauka ake nufi an gane ko illa sama'uhu sai su face sun saurare shi Allah ce wa hum yal'abuna suna wasa suna duka magana Allah wasa lahiyatan qulubuhum lahiyatan ta shagala qulubuhum zukatansu kenan zukatansu sun shagala wanda qulubuhum wato fa'il ne li wato ismil fa'il ana kiran shi fa'il li ismil fa'il domin shi yadda fi'ili yake aiki a ce laha qalbuhu ko sai an ka ce lahiyatan qulubuhum sai a kiran shi fa'il li ismil fa'il asalin lahiyatan lahi watan daga lahani yalhu ya unsai kasara ta gabace wawan kasara ta gabace ta an kame da ta ya uns zukatan su sun shagala wa asarrun najwa alladhina zalamu to wa asarru sun asirta annajwa wato ganawa alladhina zalamu sai da mun to badalina na wawun an gane ko ko ko zaman to shine fa'ili alwawu wancan shine badali to ko kuma wawan alama ce ta jam'i allazi ne zaman to fa'il almuhimmu da waɗanda suke azzalumai sun ga sun boye gana wasu to ga abinda suke cewa hal hadha illa basharun mithlukum ai wannan ba komi bane face mutun ne tamkar ku afatatuna sihra wa antum tubsirun yanzu za ku zo mu sihiri kuna gani kinan suna nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane an gane ko to wagga aya ta wa asrarun najwa alladhina zalamu tana daga cikin ayoyi da adda aujuhul i'rab masu yawa al-ayat allati kathura kathurat aujuhul i'rab fiha kadiba cikin ad-durr al-masul fi ulumil kitabil maknun da littafan da sun kai i'rabin qur'ani zaka ga aujuhu masu yawa wajen wa asarrun najwa alladhina zalamu idan ita da ayar da ke cikin suratu hud wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum da kuma inna hadani la sahirani da kuma ayat innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiuna ta cikin suratu al-ma'ida suna da irabi mai yawa duk in ka diba cikin ad-durrul masul zaka ga wannan bayani insha Allah Allah ya ce to qala rabbi ya'lamu al-qawla fis samai wal ard qala manzo ya ce kuma ka ba imamu hafs wanda rawi ne na asim da kuma hamza da kisa'i da khalaf wa qurrani su kuma guda uku na kufa sun karanta qala kina alal khabari ya ce mun gane ko yawwa sauran ƙurra sun karanta ƙul ka ce alal amri kenan fi'ili amrina sai ta zama to jumla ce insha'iya in an ce ƙul ƙul ka ce ƙala kuma ya ce to wannan yake nunawa wato kenan Allah ya ce a ce kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya zartar da umarnin da Allah ya ce faɗa qala rabbi ya'lamu al-qawla fi as-sama'i wal ard kenan ya ce a qira'ata hafsu da hamza da kisa'i da khalaf duk da yake shi hafsu rawi ne na asim qul kuma qira'ata sauran qul kace to kenan qul Allah ya umurce shi kuma Allah ya bada labarin tabbas mun zo ya zartar da umurnin Allah kace rabbi ubangiji na ya alamul qawla shi ya san abin da ake faɗi na alqawl aljinsiyya ce ta nufin jinsin duk abin da ake faɗa don ba magana guda Allah yake shi ba fis sama'i a cikin sammai nan ma jinsiya ce don ba jinsi ba sama guda ake nufi ba duk abin da aka faɗi cikin sammai Allah ya san shi wal ardi da kasai wa huwa as-sami'ul alim Allah shine as-sami' mai ji al-alim masani Imam Qalun rawi na Nafi' da Abu Amr da Abu Ja'far da Imam al-Kitabi sun karanta wa huwa as-sami'ul alim sun yi maha'un sukuni wannan baya canza wato ma'ana Allah shine as-sami'u mai ji al'alimu kuma Allah shi ne wato masani. To, bal ƙalu adghafu ahlamin, a'a sun ce shi al'ur'anin adghafu asalin digh shi ne ɗauri ko kai, wani lokaci ana cewa kan kari kuma ana cewa ɗauri na kari ko, ko tari. To sun ce adghafu ahlamin ya shi ƙur'ani ko abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam yake faɗa, yayayen mafarki ne, bal iftarahu sun ka ce kai shi na ma ya kirkira shi. bal huwa sha'ir sun kace shi mawaki ne falyatina bi ayatin kama ursilal awwaluna yazo muna da aya kamar yadda an ka turo na mutanen farko ba aya ce ba a kawo ba a ba su ne imani ko an kawo aya ba imani da su ba Allah ce iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir sannan kuma aya in ma an kawo Allah ce awalam yakfi ma anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi wata aya ta wuce qur'ani babu ayat da ta wuce alkur'ani Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha ma amanat qablahum qaryatin min min qaryatin ahlaknaha ma amanat bata yi imani ba qablahum gabanin su min qaryatin kidan ma amanat qaryatun min qablihim ahlaknaha mun ka halakar da ita babu wata alƙaryar ta imani muka halakar da ita kenan in kaga mun halakar da alƙarya me yasa zalunci وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ذلك ان لم يكن ربك اهلك ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا sai Allah ce afahum yu'minun shin ko su za su yi imani an gane ko kenan nan sai zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ba mu taba turuwa gabanin ka ba sai mazaje waɗanda muke musu wahayi Imam Hafs ya karanta rawin asim nuhi ilaihim muke yi musu wahayi sauran qurra kuma sun karanta yuha ilaihim ake yi musu wahayi yuha yana nuna ana musu wahayi amma ba faɗi wa yake wahayi ba nuhi annunu litta'zim tana nuna girmamawa ga Allah ba tare da akwai alloli daban-daban ba amma Allah ce nuhi ilaihim da wannan mafhumu ne malamai sun kace tunda Allah ya kawo ma da illa hasr kenan ma arsalna qablaka illa rijalan ba mu taba turuwa gabanin ka ba sai manzan- mazaje kina wanda nuna cewa wato mazaje ba a taba yin annabi mace ba in gane ko wasu kuma sun ka ce an taba yin annabi mace tunda an ce wa auhayna ila ummi musa amma wannan magana tana da rauni tunda ba wahayi ne na risala ba an gane ko yawa hujjatu rijalan bai da mafhumi amma ai ba da rijala an kai amfani ba da hasra an kai amfani da kuma kalima ta rujula ita ke ɗaukar annabta tunda mace al'aura ce ya an ce ta je taimaka mutane wa'azi ta zo tsakiyar maza kaga abin ai za a yi wadda ba ta da kyau kina an fahimci mushtaqqun ne min al abin nan min mimma fuhima min al min kalimatir rijal wa laysa min kalimati nafsiha Allah ce to fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abuta sani in ba ku da sani kinan nan ma abuta sani wasu na kafa hujja da wannan ma abuta sani masu imani masu tsoron Allah akan shi ba wai kawai dan mutum na da ilimi ba eh dan wani jahili na ma riga ta gari ana sa tsammanin malami ne to ga akwai banda shi wani an ce a tambayi malamai kawai gane kai duk wanda ya ga dama ya ce tambaya ƙarya ne ba duk malami yake tambaya ba sai wanda aka kwararre cikin sanin abu to kaga qira'a ta hafs rawi na asim nuhi ta bayyana wane ne wahayin shine Allah subhanahu wataala sannan wannan aya fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun akwai irin ta a cikin suratul uh, an-nahl wama ja'alnahum uh, abin nan fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur yawa nan ko fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am كديبة القراءات وأثرها في التفسير والأحكام صفحة الذي تقص 36 Allah ce kuma wama ja'alnahum ba musanya su ba su man bannin jasadan jiki la ya'kuluna ta'ama wanda ba sa cin abinci anan intabih annafi fi lughati al-arabiyya wa anwa'uhu an gane ko wa asbabuhu wa maratibuhu wa mawadi'uhu وأسراره البلاغية nan da Allah ya ce wa ma ja'alnahum jasadan malam bello akwai abin da ake ce ma masabbun nahyi ko masabbun nafi zaka ji ana faɗin shi masabbu daga sabbana inda abu ya zuba to masabbun nafi inda nafi ya zuba da ayan anka ce wa ma ja'alnahum jasadan ya ma'anar shi to su wani ba wasu da jiki to ka gani to kuma ya ce waje Allah mu jasada masabbun nafi wani lokaci ana kore sifa da mausuf wani lokacin a kore mausuf da sifa wani lokacin kuma a kore mausufikin da sifa shi wani lokacin kuma za a bar mausufikin a kore sifa a nan da ya ce la ya akuluna ta'ama yau anan la ya akuluna ta'ama to nan sai ka hada gaba musabbul nafi la ya'kulu ta'ama ba mu sanya su jikin da bai cin abinci ba amma mun yi su jiki wanda yana cin abinci eh sai Allah ce wa ma kanu khalidina su zaman to kuma su dawama ba kenan dai mi duk alaman dan adam ta bayyana gare su wanda ga cin abinci dan adam ne wanda kuma bai dawama ai dan adam ne Allah shine yake dawama ko ba ka dan bane wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq yawwa to wannan dai shi ne taujihi na qira'at da abu wannan wuri sai mu je kuma aya ta abin nan ko mu karasa dai wannan thumma sadaqnahumul wa'da Allah ce sai mun ka cika musu alkawali fa anjaynahum mun ka tsiratar da su wa man nasha'u da wanda muka so tsiratar da shi kaga nan kidan ko wanda Allah so ya tsira Allah ce to wa ahlaknal musrifin sannan mun ka halakar da mu'annata dalilin da halakar da su ne israfihim shi yasa ce wa ahlaknal musrifin Allah ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum mun sauka muku da littafi wanda daukaka ku tana cikin shi afala ta'qilu shin ba ku hankalta ko ya zamanto nan fa'un ita ce kamata ta gabata asalin magana fa'ala ta'qiluna ko ku zama to a'a afala taqilun shine cewa amitum fala taqilun shin kun makamta ne ba za ku gane ba shine abin da ake son a ce an gane ko yawa to wannan shi ne abin da ayar take take dauke da shi illa abu guda da ya kamata mu gane shi ne cewa ah, ah, shi ne cewa Allah subhanahu wata'ala ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum mun sabkan muku littafi kitaban nan nukira litta'zim an kawo shi nakira dan girmamawa sannan kuma ya nuna daukaka wato al'umma tana tare da alqur'ani da an guji alqur'ani kaskanci dai za a samu wannan shine sanadiyar turawa kullum suke ce mana bai karatun qur'ani bai da avenir karanta qur'ani shina ƙara zaman banza cikin al'umma waye ce masu karatun qur'ani su yi zaman banza waye hana musu sana'a ka je kai karatu da safe da mare ka je kai aikin ka mana waye kawo wannan to amma saboda ana son a rena alqur'ani a nuna mai karatu alqur'ani ba kowa bane in ma kana karatun qur'ani kai baka kawo ci gaba cikin ƙasa kai ba alkhairi bane ga ƙasa wane ne wane ne wadannan abubuwan su ne suka duk cakula al'amura Allah ya murmai kyau to aya ta gaba aya ta 25 a cikin suratul anbiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika ba mu taba turowa ba min rasulin wani manzo nan min sila ce litta akidi asalin magana wa ma arsalna min qablika rasulan illa nuhi ilaihi face sai mun yi masa wahayi annahu la ilaha illa ana cewa babu abin bauta da gaskiya illa ana sai ni fa'budun ku bauta mini an gane ko imamu yaqub ya karanta fa'buduni ya tabbatar da ya'un an gane ko sauran kuma sun karanta fa'budun an yi kasra wadda take nuna akwai ya'un wadda an ta shafi muna ganewa ko yawwa to
Ina kamar yanzu wannan rana, amma an kula da kawai.
mm, Ina ita kaɗai tana nuna cewa dukkan annabawan da Allah ya turo, mm.
wannan yana nuna cewa sun zo da kalma guda ne kawai.
Eh, shi ne.
Wani zan sha a ce wani ya nuna shi ko wani kofanci a ce wani addini ne.
ya za a yi wani annabi ya zo da ba tare da tauhidi ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa ila adin akhahum hud qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa ila thamud akhahum salih qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu آه، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون يا ذا أيها النبي سنة بعد توحيدي با دو أن بعد توحيدي سنة زمان بلو سيدة شريعة تكي بمبنتا سمو دا مصلحة ستة زامني لكل جعلنا منكم شرعة ومن هاجة تو آه، إذا ممكن يبقى شوية القراءات وأثرها في التفسير والأحكام صفحة تقري شدة 33 إلا رجالا نو- آه، وما أرسلنا من قبلك إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه تونن إمام حفص da Hamza da Kisa'i da Khalaf Khalaf al-Ashir sun karanta nuhi ilaihi kaga nan an samu karin waɗanda sun ka zo tare da Hafs duk da kici Hafs rawi ne na Asim sauran sun karanta illa yuha ilaihi face ana masa wahayi to yuha ana masa wahayi ba a faɗi wa zai wahayin ba nuhi kuma an faɗi wanda ya wahayin shine Allah subhanahu wa ta'ala mun gane wannan da kyau ko yawwa Yiwa ya zo nan kawai.
a'a mabniyun lil maf'ul na kira ai sai abin da yake suna ne aya ta gaba wadda akwai tawjihul qira'at a cikin ta ita ce aya ta 30 daidai inda Allah ya ce awalam yaral ladina kafaru Ah, shin kafirai ba su gani ba ba sa dubi imam ibn kasir al-makki ya karanta alam yaral ladina kafaru babu wawu an gane ko to alam yaral ladina kafaru wa kai karanta in dai da qira'a ce ta ibnu kathir kan ji an ce alam yaral ladina kafaru kai shiru haka nan dai abin yake eh eh, kwarai ko to qira'a ta mutum sun wani sani la dai ce abin nan mu qur'anin nan mun ji kamar ba irin namu na ba in in tambaye malaman qira'at dan gane ko mm to idan an karanta awalam yara alladhina kafaru kenan sai zaman tomi akwai atafi da wawan mun gane ko awalam kenan asalin magana walam yara alladhina kafaru to kenan akwai abinda an ka shahi wanda an kai atafi gare shi an gane ko to nan ne kuma dole sai an samu wajen malaman lugha sun yi sabani wasu suna ganin cewa ita asalin magana wa alam ne da harfin atfi ne da alhamza to ita hamzatul istifhami laha sadara tana da sadara dole in za ta zuwa gaba shi yasa sai an ka ce awalam an ka maida ta bayan harfin atfi wasu kuma suna ganin a'a wannan alhamza akwai wani abu da an ka shafe musamman imamu zawakhshari shi da wannan kina sai ya zama to a'a a'amu walam yara alladhina kafaru a amiyar lazina kafaru walam yarau shin sun makamta ne ba su gani ba shi ne asalin magana shi a wajen zama shari dole irin wannan wurin sai an kaddara wani abu mun gane ko yawwa to kenan yanzu a nan wannan wuri da an ka ce a mittakazu min dunihi aliha an gane ko tambaya ce ta inkari shin sun rike wasu ababen bauta waɗanda ba Allah ba an gane ko yawwa to sai an kai atsafin inkarin jahilcinsu biddala'ilil kauniya da dalilai na kauni na halitta ala taubihihim sai kuma an ka zarge su ala ibadati ghairihi an gane ko akan ibadar wani Allah wal udul an ibadati hi wahdahu sun ka kauce daga bauta wa Allah shi kadai wa aslul kalam aslin maganar wa alam kamar yadda mun kai bayani li anna laha sadara sadara shine kidan tana da farko ita ke zuwa to shi kuma ibnu kasir al-makki ya karanta alam yaral ladina kafaru kuma haka da muka ci ba kina annal kalamu musta'nifun kamar wata magana ce wanda an ka fara ta daban tunda babu wawun kinan babu atafi in muna ganewa tunda babu atafi kinan magana ce mai zaman kanta wannan qur'ani yana nuna maka cewa fannoni daban-daban in an ka ga dama sai a kawo wawun don a nuna maka akwai wata magana wanda an kai atafi akan ta in aka dama a cire wawun a nuna maka wanda magana ce mustaqilla Qur'ani yana da salo daban-daban muna ganewa ko eh uslubi ke dan daban-daban yawwa annal kalamu musta'nifun li tawbihihim don a zarge su ala tafsirihim akan gajarta wasu da suka yi ba'da tadabburi fi dalail kauniyya bayan sun yi tadabburi ma'ana sun ga dalilai na kauni addalatu ala wahdaniyyati wanda suke nuna Allah shi kadai tantanta abauta masa ya kamata mutane su fahimci wannan to Allah ya ce shin awalam yaral ladina kafaru ibnu kathir ya karanta alam yaral ladina kafaru kadiba cikin alqiraat wa atharuha fi tafsir wal ahkam safha ta 917 Allah ya ce to anna samawati cewa sammai wal arda da ƙasa samawati bai ce samawata ba domin mulhaq ne bi jam'i muannas salim yunsabu wa yujarru bil kasra yunsabu bil kasrati niyabatan 'anil fatha annan samawati cewa sammai wal arda da ƙasa ko ƙastai kana ta ratqan bai ce kana ba ta ce kana ta biyu saboda jinsu sama'i wa jinsu al'ard ya kalla sun kasance ratqan to na akwai fassarori waɗanda suke suna da yawa za su ke fassara guda biyar galibi malamai suna kawo guda uku guda biyu ɗin ana ba a fasu almuhimmu kana ta ratqan sun kasance adman babu su fafataknahuma sai mun ka halice su kenan tunda babu su mun ka halice su ya nuna akwai mu wasu malamai suka ce a'a kana taratqan sun kasance da da Allah halice su game suke wuri guda fafataknahuma sai mun ka rarraba su kenan da suna game lokacin halitta daga baya Allah ya rarraba su sama aka ja ta yi sama rafa a samkaha fasawaha ita ko kasa sai an kabar ta wurinta an gane ko akwai malaman da sun ka tafi akan wannan to shi yasa sun ka ce dalilin da ke nuna ma akwai burbushin wutar da ke hitowa daga cikin duwatsu da teku wanda asalin shi tun lokacin rana ƙasa da haɗa suna haɗe to wannan sauran abin da nata burbushinta da ya saura cikin ƙasa shi ne ke taro wannan zahin to wasu malamai suka ce a aulam yaran ladina kafaru annas samawati wal arda kana taratqan sun kasance a dumke asalin arrafu shine abin da yake dumke an gane ko shi yanzu ya zo cikin littafin fiqh zaka sana cewa yana daga cikin aibin da ke sa a mai da mace in ta zamanto ratqa'u yawa wanda wato al'aura take tunkushe kina ana maida ta a wancan zamanin akwai matsala amma wannan zamanin da yake likitanci yayi nisa kwarai daga shi kai tsaye da an zo 'yan mintuttuka ko 'yan awoyi ana iya eh ai mata tiyata shikenan sai abu ya koma daidai wasu wurare ma kawai akwai magunguna ma da za a ba ta ta sha shikenan an gane ko to kenan ratku yana nufin abin da a dumke to sai sun ka ce as-sama'u kanat ratqan la wato la tunzilu al-ma kenan sama tana dumke ba ta saukar da ruwa ba wal ardu kana taratqan la tunbitu shay'an kasa ita ko ta bushe ba ta fitar da komai fa fataqnahuma fa fataqna as-samaa'a bil ma' wa fataqna al-arda bin nabat waɗansu malamai sun faɗi wannan sun kace dalilin su dan Allah ya ce bayan wanga magana waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayyin afala yu'minun mun gane ko to da haka kuma fataka shine budewa shi da cikin hadisi na ummul mu'minin Aisha lokacin da mutum yake yin ah, abin nan shayarwa nono shan nono wanda yake tasiri game da yaro ma fatakal am'a'a abinda ya bude al'am'a'a shine wato hanji kenan ya zama to ya kutsa tsakiyar su an gane ko to Allah ce waje alna min alma'i kullu shay'in hayyin waje Allah kana iya doka shi mun sanya rayuwa ta tafi ta komi da ruwa duk abin da ke na da rai sai yana yana yana bukatar ruwa ilimin biology kaga ashe Qur'ani ya riga yayi ishara zuwa ga waɗannan abubuwa ko ko waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin mun halicci komi daga ruwa an gane ko ma'ana na ana nufin babu wani abu wanda a halitta wanda sinadarin shi bai da ruwa kwata kwata muna gane ko yawwa ko da yanzu misali annabi adam da aka ce an halicce shi daga ƙasa ai ba ƙasa ɗaya bace ƙasa ai an kwaba ta kenan cikin sinadarin jikin shi akwai bal ma in ka diba cikin sutun nuri ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma duk dabba an halice ta daga ruwa an gane ko akwai sabani na malamai shin amukin ana takhsisin shi da wadansu abubuwa amun ne makhsus ko ko amun ne ba kai da ala umumihi akwai maganganu na malamai kadiba cikin at-tahrir wa tanwir kadiba cikin tafsiri na أضواء البيان للشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين كديبة التفسير الكبير نإمام فخر الدين الرازي كديبة النكت والعيون نإمام الماوردي كديبة أتكن التفسير الموضوعي لنخبة من العلماء كديبة موسوعة التفسير بالمأثور لنخبة من العلماء wannan dan misalai ne muke bayarwa yawwa to to wannan shine abin nan to afala yu'minuna yanzu ba za su yi imani ba kenan afat in mun dauki ra'ayi na zamakshari an shafe wani abu kenan akafaru fala yu'minuna to sai Allah ce waja'alna fil ardi rawasiya mun sanya a cikin ƙasa duwatsu kafaffu a cikin ƙasa kenan an tamida bihim sai ka kaddara la Allah tamida bihim don ka ƙasa ta girgiza da su waja'alna fiha fijajan mun sanya a cikin ƙasa hanyoyi subulan kuma hanyoyi kina hanyoyi masu faɗi ake nufi asalin shi subulan fijajan ne in ka diba cikin suratul suratul nuh yake cewa wallahu anbatakum min al-ard nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-arda bisata litasluku minha subulan fijaja sai an kace na kuma fijajan subulan subulan hanyoyi fijajen masu faɗi daga alfajjun ya ci na min kulli fajjin amiqa kina sai an kai at-taqdim wa at-ta'khir kadiba cikin at-tafsir al-kabir na Imam Fakhruddin Ar-Razi ya kawo menene balaga da tastaca an ka gabatar da wannan nan kuma an ka gabatar da wannan kuma in kana da harda al-Qur'ani in kana harda al-Qur'ani sai ka san nan fijajan sannan an ka ce subulan can kuma an ka ce subulan fijaja to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce la'allahum yahtaduna dan su shirya mun kai wannan sannan Allah ce waje Allah sama'a mun ka sanya sama ta zaman to saqfan ruhi mahfuda wanda yake tsararre wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin nadirin wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim Allah ce wa hum an ayatiha mu'ridu su game da ayat sama suna kawo da kai ga ta suna kallo amma ina sai mutum shi mamakin salula yayi mamakin mota yayi mamakin jirgin sama amma bai mamakin wanda ya halicci kasa ka ta kai karatu ka karanta wani ilimi game da ɗan adam ko game da ƙasa ko game da ruwa ko game da halittun duniya haka zan profesa amma babu zance Allah jiki kai kana dan kana ta bincike kan halitta amma har yanzu baka yi tunanin wai wani ne wai wanga tsarin wani na yi wannan billahi akwai darga wurin profesa a cikin ilimin ruwa amma bai bai taɓa tunanin wani da ya halitta ruwan gaba haka zan profesa tsarin turawa ke nan haka zan profesa amma ba a kama kazancen Allah kaga su ki buru sun yayi a cikin wannan an gane ko Mm. Mm. haka haka Allahu allazi khalaqa as-samawati bighairi amalin tarawnaha eh ai ai malam bello kamar turawa don suna cikin rudi da Allah ce inil kafiruna illa fi ghurur amma da mutun yana da hankali in dai baka yadda salula na yin kanta ba baka yadda da mota na yin kanta ba to duniyar ga da kake cikin ta da wanga tsarin wai wani da ba aza wanga tsarin shi kanshi tsarin tsarin yadda shi ka tahiya to ka gani ranar ga kullum kana ganin tana hituwa tana faduwa kuma ka san ba wani abu annan shi na tura ta ba wa annan yana tayar da ita ka gani to in mutum bai da rabu bai da rabu ne Allah kai mu nasari eh kwarai ko kai malam sha'anin kafirci mallan waya ne da shi Allah ya kyauta اللهم امين شيخ الله تي وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون تو أنن وهم عن آياتها معرضون كان الموضوع القرآني شيني الإعراض تعريفه وأنواؤه أن ذلك و أبن الناشي مظاهره وآثاره السيئة على الفرد والمجتمع آثاره السيئة المعنوية والحسية في الدنيا والآخرة الله يجوتها Allah ce wa huwa allazi khalaqa al-layla wan nahara wash-shamsa wal qamar Allah shine ya halicci dare da yini wash-shamsa da rana wal qamar da wata kullum fi falakin yasbahun kowanne daga cikin su fi falakin yana cikin hanya an gane ko yasbahuna suna tafiya suna iyo shine yasbahu amma ana rufin tafiyar su kamar iyo ne suke yi shi yasa yanzu turawa da sun ka samu manya-manyan na'urori da suke hangen sararin samaniya sai suna ganin yadda taurari gudu suke yi amma kai daga nan in kana kallon su sai ka kama iyo ne suke suna tiya sannu sannu sannu sannu yadda qur'ani ya amfani da wannan amfani in ka dibi america da take da naza babbar cibiya da take kula da sararin samaniya ta america naza kenan suna ganin abubuwa amma da yake babu rabo shi kenan Allah bai yadda ba Allah kai mun tsari to sai Allah subhanahu wataala ya ce وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ko bamu sanya ma wani mutum gabanin ka ba dawwama ina fata an fahimce ni yawwa bamu sanya ma wani mutum gabanin ka dawwama ba Allah ce afa in mitta shin in kai ka mutu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa humul khalidun shin su dawwama za su yi tunda Allah ya ce abin nan وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين to kafirai ne ka san duk in Allah ya maka baiwa baiwa ce ta annabta baiwa ce ta ilmi baiwa ce ta kuɗi baiwa ce ta jama'a in dai har Allah ya saka tsere mutane ta wani bangare to in ba ka cika yawan boye kanka ba kana ta nisanta abin da zai tada fitina to kullum masu fitina za su neme ka za su neme ka kuma za a yi ta maka fatan mutuwa yanzu da kaji an ce ana jiran wani shi mutu to ko dai wani babban mai kuɗi ne ko wani babban malami ne ko wani babban mai mulki suna aka ta cewa za su mutuwa saboda matsayin da gare su tsone ma mutane idan wurin zarajin su masu jiran wurin su suna da yawa shi yasa kafirai suke ta cewa ai manzo Allah sallallahu ya zo ya raba kawunan mutane ya kawo fitina ai kwana biyu na shi ma ta yazayi to shi da Allah ya ce wa ma ja Allah li basharin min qablikal khuld ai gabanin ka mu taba sanya mu wani namiji da wama ba an gane ko afa in mitta to in kai ka mutu hafs imamu hafs rawina asim da kuma nafi da hamza da kisa'i da kharaf sun karanta afa in mitta daga mata ya mitu kenan sauran kura sun karanta afa in mutta daga mata ya mutu kenan an gane ko yawwa kuma cikin larabci banda wannan akwai mata ya matu duk da sunan mutuwa shin in kai ka mutu fa humul khaliduna su da wama za su yi Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta dandare mutuwa wa nablukum bisharri wal khairi fitna Allah ce muna jarraba ku bisharri da sharri ma'ana da abin da yake bukatar ku yi hakuri wal khairi kuma da abin da yake bukatar mi ku gode dan ma'ana shi Allah yana aikata sharri ba wa sharru laysa ilayka kamar da zuciyar hadisi mun gane ko yawwa bani isra'ila Allah ya ce balunahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun jarrabe su bil hasanati da abubuwan da suke bukatar a gode was sayyiati da abubuwan da suke bukatar a yi hakuri tunda abin da Allah ya jarrabe ka da shi na alkhairi in ka gode ne zai zama tuwa alkhairi gare ka in ba gode ba ai ya koma sharri gare ka shi kuma abin da yake tsanani gare ka in ka yi hakuri ai alkhairi ne gare ka in baka yi hakuri kuma sai ya koma sharri gare ka dan mu gane da kyau sai Allah ya ce fitnatan wa nabluukum bi sharri wal khairi fitnatan masdar muakkid lil fi'li domin da bala fatanahu ya jarabe shi balahu ya jarabe shi sai an kai mai ta'kidi da masdar wanda ba na fi'ilin sa ba ba na fi'ilin sa ba Allah ce to wa ilaina turja'una gare mu ne za a dawo da ku za a maido ku qira'a ta yaqub ya karanta wa ilai wa ilaina tarji'una gare mu za ku komo ilaina sai taqdimu ma haqqu ta'khir lan yufidu al-hasr gare mu kadai za ku koma duk yadda kai sai ka koma ba Allah ilaina an-nunu lit-ta'zim tana nuna girmamawa ba tana nuna akwai alloli daban-daban ba eh za a maida ku turja'una tarja'una tarji'una za ku dawo kamar nan tarji'una ku da kanku ne za ku koma turja'una za a maida ku yarji'una za su koma wannan kuma ya koma lil ghaibi mm to qira'at tarji'una ita ce ta wato imamu yaqub turja'una kuma za a maida ku ita ce qira'a ta jamhur eh akwai abubuwa da ya kamata mu faɗa a ƙarƙashin wannan ayoyi duk da ke abubuwa ne waɗanda abin nan na farko shi ne cewa waɗansu malamai sun tafi cewa khadir ya mutu da wannan aya wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld tunda ya gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kamar ƴan qur'aniyuna da ƴan mu'tazila suna cewa annabi Isa ya mutu sun kace Allah ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld kenan wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul to shi annabi Isa tunda hadisai mutawatir sun zo amun ne maksus an gani ko to shi kuma banda ma hadisai akwai ayoyin da ana istinasi da su wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi ko ba kadan bane can in yazo karshen zamani ai za su yi imani da shi shine abin da ake nufi shi kuma khadir wasu sun tafi cewa ya rasu amma lokaci mai tsawo kamar da yana dare da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mun sun ce a'a yana nan da ran shi sai a yi taksisin wannan hadisi da abin nan da wannan wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld an gane ko tunda li basharin ma nafiya ce basharin nakira ce fi siyakan nafi tufidu al-umum lakinnahu makhsus bi tilkal ahadith to abu na biyu da Allah ce nan kullu nafsin za'iqatul maut wannan ga mai har da alqur'ani irin waɗannan ayoyin guda uku ne cikin alqur'ani akwai kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama a cikin suratu ali imran nabi kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un a cikin suratul anbiya sai na uku kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un a cikin suratul ankabut kamar da abubuwan suke wallahu ta'ala alam to mai son karin bayani game da wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld yana iya dubawa cikin abin nan a hadithul aqida fi sahihain a'a wa ma ja'alna li basharin alqawaid alusuliyya المؤثرة في عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين فيها صفحة تدري أكو دا أربعين دا تقوص زوا صفحة تدري أكو دا همسين دا بقوي والله تعالى أعلم نبتا أنفنشي يوا to yanzu kuma inda akwai taujihin qira'at sai aya ta 40 wato da biyar a cikin suratu al-anbiya inda Allah ce qul inna ma unzirukum bil wahyi kace ina muku gargadi ne da wahayi ba da kaina na nake yi ba wala yasma'u summu wato kurma baya ji addu'a a kira idan ma yundaruna a lokacin da an kai musu gargadi ina fata an fahimta to qira'a ta ibnu amir wala tusmi'u summa kai manzo tusmi'u baka jiyarwa daga asma a yusmi'u kidan fi'ili ne ruba'i wala tusmi'u summa kai manzo baka jiyar da wato kurma ana nufin kafiri kenan addu'a baka iya jiyar da shi kira idan ma yundaruna a lokacin da an ka gargade su sauran kuma sun karanta wala yasma'u bai ji as-summu sai zaman to fa'ili ne a qira'a ta jamhur wala yasma'u summu summu ya zama fa'ili wala tusmi'u summa sai zaman to as-summa ya kuma mi maf'ulun bihi al-awwal ad-du'a ya kuma maf'ulun bihi as-sani domin fi'ili na sami'a ya ta'adda ila al-maf'ul al-awwal bi nafsihi to da anka kara asma'a sai zaman to ta'adda ila al-maf'ulayn mun gane ko to idan ma yunzaruna a lokacin da an ka gargaɗe su subhanallah lamari ya ɓaci idan an ka ce ko mutum bai ji ai al'amari bai yi bai jin magana Allah to daɗa tawa zai yi wanda bai ji magana ubangijin shi ba da halicce shi yana jin ta wani idan muka duba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 199 sun kawo cewa qira'a ta ibnu amir wala tusmi'u an gane ko an kafa mata hujja da as-siyaq wan nadhir in an ce as-siyaq ana nufin siyakin ayoyin ko na gaba ko na baya ko ko dukan su gaba daya an-nadhir kuma zaman to tamka wanda ba a wurin yake ba to min jihati siyaqi sun kace khitabul lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam magana ce akai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa taqaddama qablaha bil khitab aidan ai ya gabata da an kai magana an kace qul inna ma unzirkum kace musu ina muku gargadi kenan kaga wala tusmi'u ana magana ne kuma da shi manzo kenan ba za ni iya jiyar jiyarwa ba an danga an danganta unzirukum da miri na gargadi zuwa gare shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kuma sai an ka danganta jiyarwa zuwa gare shi kuma ta hud- ta huska annabir tamka kama inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai baka kasance ba mai jiyar da wanda yake cikin mi cikin kabari kun gane wannan da ke ko to kaga wannan qira'a ta ibnu amir an yi tawjihin ta da siyaqi da kuma an-nazir bi musmi'in ismul fa'il ne na asma'a yusmi'u fa huwa musmi' ismul fa'il wa ismul maf'ul musma' Allah ce wala in mastathum nafatun min azabi rabbik idan wani dan faskace wani dan guntu ko wani yanki shine nafa min azabi rabbika na azaba ubangijinka ta shafe su la yaquluna za su ce ya wailana ya kai tun mu inna kunna zalimina kun kasance azzalumai kaji aikin banza duk abin da suka cewa a kawo azaba a kawo azaba ashe raki gare su eh kaskanta tuke nan ana ganewa ko yawwa to sai Allah ce wa nada'u al-mawazin al-qista za mu aza nada'u bai ce nada'u ba saboda wawun idan harafin da ya zo bayan ta yana da kasra kamar wa'ada ya idu sai a shafe ta ko kuma in ya zama to ko da yana da fatha in akwai fatha to sai a bayyana ta qalu la tawjal amma in ba harful isti'la bane huruful isti'la khussa dagtin qiz kenan kha'un sadun khussa dagtin dadun ghainun ta'un da an ka ce tsin din nan tanwini da an kai ba da rufin ba har da nunun qif da qafun da ba'un da kuma huruful halqi guda shidda to in sun ka zo bayan wawun ta fi'ili mudari shafe ta ake yi nan wa nadau ya kamata a ce wa nadau ne wa nadau almawazi na zamu azama aunai ma'aunan nan tabbata na gaskiya ne sabanin mu'tazila za a auna mutane za a auna takaddun su na aiki za a auna wato ayyukan nasu وندع الموازين القسط ليوم القيامة زام أذا مأوني نعادلتي نرى تشعر القيامة التي فلا تظلم نفس شيئا ماذا أظلمتي وتري كومي با وإن كان مثقال حبة من خردل كودا يا كسنتي مثقال غرغدن حبة من خردل غرغدن kwaya ce ta wani icce da ake ce ma kwaima Allah ce ataina biha za mu zo da ita wa kafa bina hasibina kuma mu in mun isa mu zama to masu hisabi ko ba haka nan bane yawwa to wannan ya kamata wato mu gane shi idan muka duba wa in kana misqala habatin imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun karanta wa in kana misqalu habatin misqalu sun yi mata damma ta dan tamma kenan wa in wujida misqalu habatin haka ake ta'awilinta ko wa in waqa'a misqalu habatin an gane ko ko wa in hasala mithqalu habatin min khardalin ana ganewa ko ita ko waccan wa in kana mithqala habatin qira'atu jamhur kinan wa in kanatil fi'latu mithqala habatin min khardalin idan abin da ka aikata ko da ya kasance kenan sai zama to kana naqisa tahtaju ila al mubtada wal khabar ko da ya kasance wannan ne Allah ya ce atina bi hada wudu shi wa kafa bina hasibin mu mun isa mu kasance masu hisabi kaga nan qisto sai kai hattara alqistu shine ni adalci alqastu kuma zalunci wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba alqistu adalci wa nadu almawazin alqist liyawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a alqustu turaren wuta ka kuma cikin al-i'lam bi musallas kalam la alfiya ta ibnu malik da rubuta kusan baiti dubu a cikin wannan ilimin yawwa Allah ce to walaqad ataina Musa wa Haruna al-furqana lalle tabbas mun ba annabi Musa da Haruna al-furqana shine furqana at-taura li'annaha tufarriqu bayna al-haqqi wal batil shi ma Qur'ani ya kira shi al-furqan li'annahu yufarriqu bayna al-haqqi wal batil wa diya'an kuma da haske mun ka basu Imam Qumbul rawi na Ibn Kathir ya karanta wa diya'an da haske to ayata at-taura ita ce haske ba wai ana nufin haske da ban ba a'a littafin akwai haske cikin shi ko ba karan bane dan Allah ce fihi hudan wa nur an gari ko inna anzalna tawata fiha hudan wa nur Allah ce ita ma injila haka duk kuma sauran littafai sai ai kiyasi tunda magana Allah ba ba ta da duhu Allah ce to wa zikran kuma abin ambato ba na rufin akwai littafi zikir wa suna ne an ba annabi Musa da'an an ba shi zikran Mm, duk- kaga wannan nan tanzilu sifati manzilaz zawatili an ɗauki an an tal- wato nuzira ila taghayuru sifat shi yasa an kace mu biya'an ita ta hasken ita a taura ita a abin wa'azi lil muttaqin amma ga masu jin tsoron Allah alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib waɗanda suke jin tsoron ubangijin su a fakaice wa hum min as-sa'ati mushfiqun Allah ce su game da kiyama sun sakankance sun yarda kuma suna jin tsoro Allah ce to wa hadha shi wannan Qur'ani kenan zikirun shi ma abin ambato ne mubarakun wanda yake da dimbin albarka anzalnahu mun ka saukar da shi Allah ce afa antum lahu munkiruna yanzu ku game da alqur'ani kuna musun shi na fata an fahimta to wannan abin da kamata mu gane akwai abubuwa guda biyu da wanda da su zamu karkare abu na farko wani lokaci sai Allah ya ishara zuwa alqur'ani da haza inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa hada dhikrun mubarakun ko baka dan bane yawwa to eh, a cikin suratul an'am yace wa hada kitabun mubarakun anzalnahu sai ce mi musaddiqul ladhi bayna yadayhi a wuri na biyu sai ce wa hada kitabun eh, mubarakun eh, anzalnahu musaddiq eh, wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب اما انا sai Allah ce wa hadha dhikrun kina cikin an'am kitabun kitabun can anzalnahu musaddiqun nabiyyu fattabi'uhu nan kuma wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu mun gane ko bambancin an'am da kuma wato suratul anbiya abu na biyu wanda ya kamata mu gane shine cewa eh, wani lokaci ayi isharar da qur'ani hadha wani lokaci kuma a ce nesa zalikal kitabu la raiba fihi in an ce haza kusa yake gare ku kuna iya amfanuwa da shi kuna iya wa'azi da shi kuna iya karanta shi za ku iya halarci shi zalika nesa yake saboda magana Allah ce kullu in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tu bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira kaji hikima sai abu na karshe wanda da shi zamu karkare shine cewa al'ada ta alqur'ani kullu ina faɗa muku al'adatul qur'aniyya al-kulliyatul qur'aniyya al-manahij al-qur'aniyya al-asalib al-qur'aniyya idan Allah kawo zancen attaura sai shi mi sai shi kawo Qur'ani ko ko in ya kawo Qur'ani sai shi kawo attaura saboda sun yi kamancece ne ta fuska daban-daban musamman ta fuskar kowace babbar shari'a ce duk da yake Al-Qur'ani shine shari'a ta ƙarshe kaga da Allah subhanahu wataala ya ce eh, abin nan wa- wa min qablihi kitabu Musa imamun wa rahma sai ta mi wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan eh, abin nan rubushra lil muhsinin da kuma yace sun ma'ata na musar kitaba tamaman alalbi a hasarar tafsirin da kulle shai'in hudun wa rahmatan la'allahun bil ka'i rabbihim yuqinun sai timi sai timi wa hada wa hada kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'uhu an gane ko nan kaga da ya kawo zancan at-taura yace mi wal qad atayna musa wa haruna al-furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun to da haka dai uslubi ne na alkur'ani in ya kawo at-taura ya kawo eh, alkur'ani ko in ya kawo alkur'ani ya kawo at-taura yana yawan muqarana tsakankanin su to ga dukkan alamu lokacin mu yayi halinsa nan ya kamata mu jaburki abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh